yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu majalisin mu na 117 na karanta littafin siratul rasul na shekhin malami Dr. Mustapha Murad Allah ya ji kanshi to za mu tashi wasiyar mala'iku da suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma ta ba lokacin da aka yi mai raji da shi a saman farko ya gawa annabi adam sama ta biyu fa wadawa annabi isa da annabi yahaya a sama ta uku waye gani annabi yusuf yusuf a sama ta hudu waye gani annabi idris sama na biyar ta biyar waye gani annabi harun sama ta shida musa ɗan imran sama ta bakwai ibrahim al-khalil kun tuna ko kuma duk ya ja su sallah lokacin da ya tafi kudus wannan muna mana ɗanbitan abin da ya riga ya gabata ne kawai wani annabi ne da ya dawo wata sama sai ce da shi mai allah ya baka kaza ce kuma allah ya rage maka annabi a sama ta nawa asalin sallah an farlanta ta lokaci nawa ne a yini da rana hamsin aka rage sallar ta koma sau biyar a rana aka janye mana arba'in da biyar kuma wannan biyar a rana suna matsayi kuma a madadin mai wancan hamsin ɗin wannan fallace daga ubangiji Allah ya ƙara mana falalarka wannan kawai bita ne saboda tunatar da mu darasin da ya wuce اقرا
بسم الله الرحمن الرحيم وصيه الملائكه عليهم السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الاسلام كما اوصى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في غذاء الروح الا وهو الصلاه فان الملائكه قد اوصت بغذاء الجنه الا وهو الحجاب قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملئ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد
wasiyar da mala'iku Allah ya ƙara musu aminci suka yi ma annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a wannan daren sun mai wasiya da yin ƙaho shine hijama ƙaho kamar yadda Allah ta'ala ya ma'annabinsa wasiya da abincin ruhi abincin ruhi yace ita ce sallah kowane mutum yana da abinci iri biyu akwai alghiza'ul biology ko kace alghiza'ul aljasadi da kuma alghiza'ul ruhi akwai abinci na gangar jiki kalaci abincin rana abincin dare ruwa wannan jiki ke bukatun wannan to ba da wannan kake mutum ba ɗaya abincin da baka gani shi shine abincin ruhi abincin ruhi shine bin dokokin ubangijinka ka ji aya ƙur'ani ta shiga tunaninka da ƙwalwarka ta gyara maka abin da kake kai na ba daidai wannan shine abincin ruhi lokacin da mutum ya fifita abincin gangar jiki kalaci da yabar ruhi to yana fama da yunwa ko da kuma ya ƙoshi bisa cin abinci irin na gangan jiki an gane ko za ka gane alamar yunwa ta fuskar ruhi in ka ga sabon Allah ya yawaita cikin al'umma to lalle ana fama da yunwa ko da gashi an ƙoshi ito amma ruhi ba a kare rai daga farmakin zuciya da shedan ba wanda wannan zai ingiza mutum zuwa wuta a'udhu billah kowane mutum yana mutum ne da ruhi domin da ruhi ne kake mutum yace ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi at'abta nafsaka fima fi khusranu aqbil ala an-nafs fastakmil fada'ilaha fa anta birruhi la bil jismi insanu ya wanda ke tsagoron wahala wajen gina jiki kawai babu laifi ka gina jiki amma jikin da za ka kai shi kuma ka turmuza goshin ya yi ƙura saboda batun Allah a ƙasa kafa ka ta yi butu-butu a fagen kira zuwa ga Allah gashi kuma kai ado ya ce to ya mai wahalar gina jiki ya mance da ruwa ya ce ka wahalar da kanka cikin aikin da akwai takaici ƙarshe tinkari rai ka gyara ta saboda fa'anta bin ruhi labil jismi insanu saboda kai da ruhi kake mutum ba dangar jiki ba ya sa'ala ce wa amma man khafa maqama wani han nafsa bai ce wani hal jisi da ba ya hana rai bin son zuciya innan nafsa la'ammaratun biso jiki jiki ko kuma rai rai rai rai wa nafsin wa ma fa'alhama fujura a shi kenan ruhi shi ne mutum so menene abincin ruhi sallah saboda inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wala zikla akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un sura 29 al-ankabut da sauran wurare to nan sai aka mala'iku suka yi amsa sallama wato hijama ƙaho a matsayin maganin ciwo na jiki amma ita kuma sallah abinci ne na ruhi fa innal mala'ikata qad awsat bi ghiza'il jasadi ala wa huwa al-hijama lalle mala'iku sun yi masa wasiya da yayi riko da abincin jiki ala ku tsaya shine mai shine kaho kaho ba kowa ke yin kaho ba sai wanda yake ƙwararre ba kowa za ka ba shi ya dinga kafa maka ƙaho ya tsotsi jini ya sa aska yana tsaga ma jiki duniyar ilimi ta yin ƙaho kofin ta san da ya iya tuku ita ce hijama akwai da suke ta hijama ta sunna da yawa kuma ba ne muhimmi amma ka koda sau ɗaya a rayuwa muhimmi ne inda jini daskare wanda ya sani ya ƙware ya tsotso shi a zubar da shi to sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ma marartu laylata usri bi bi mala'in min al mala'ikati illa kulluhum yaqulu li alayka ya muhammad bil hijab yace a wannan daren da aka yi isra'i da mi'raji da ni ban taɓa wucewa ta kwambar mala'iku face suna ce ya muhammad alaika bil hijama ka riƙi ƙaho ka riƙi ƙaho ka riƙi ƙaho ku dubi lambar hadisin akhrajahu ibn maja wal hakim mufarraqan fi salati ahadith ibn maja fi da shi da al hakim wa qala fi kullin minha cikin dukkanin hadisan yake cewa sahihul isnad isnadin ingantacce ne amma wa sakata alaihi al-munziri fi at-targhib al-imam al-munziri bai tanka ba kan ingancin shurudin sa yadda da ingancin hadisin kenan ba ma wannan kadai ba sahihul jami' na imam al-albani riwaya mai lamba 5675 tabbata da ingancin wannan magana kenan ƙaho sunna ce amma ya zamanta wanda zai yi ƙwararre ne kuma ya karanta yadda annabi aka yi mai na san a zamani yanzu an samu canji ta dangace cika wasu ƙarafa ba yadda ake yi ana a ɗauko asalin ƙaho ba misali ai daga nan aka samu sunan ƙaho ɗaya kenan kuma ya zamanto a tabbatar da akwai inda ke ciwo ke raɗaɗi da ake so a fitar da ciwon da ke ci ban sani ba ko asibitoci suna kawo yanzu nan asibitoci suna yi na'am ya kamata ai a buɗe sashi na musamman asibitocin musamman ƙungiyar likitoci musulmi irin su iman islamic association of nigeria iman ku buɗe wannan ɓangaren ku shiga littattafan sunna ku ɗauko a samu hybrid na orthodox medicine da kuma islamic medicine a haɗa biyu in ta batura bata ci ba to ga namu ba muhammadi daga nan sai ku ƙara ma yaɗa saƙon musulunci da haka amma ƙaho na da dalili na da hujja ka wuce wurin war annabi cikin abin da annabi ya gani salasalam a wannan daren ya ga aljanna tirka shi babban gani babban kallo ya shige ta magana ta ƙare sai aka yi aikin girki ka bi shi a can Allah Allah ka ba mu iko Allah ya nuna masa ba'ada wani bangare dan curut na ni'imomin to ya manzo na sai ka shigo tuko kenan ko kai aka lasa maka miya zauna zaka ci tuwon ne an gane ko jamil yaga kuma irin turin lada na 'ya'yan cikin aljanna ba su bacci saboda tsaban ni'ima kawai bacci yana duniya kake bacci ba tsofa ba tamoji babu shar-shar-shar samari matansu shar-shar-shar har abada kai Allah ka ba mu ni'imarka na fata an gane ko saboda haka ya ce me ai ka wuce anibin abbas an samo daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu da su biyu shi da baban shi
ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع في, في جانبها وخشا فقال يا جبريل ما هذا قال هذا بلال المؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس قد أفلح بلال يا سلام كذا وكذا قال فلقيه موسى عليه السلام فرحب به وقال مرحبا بالنبي الأمي تو an samo daga ɗan Abbas Allah ya ƙara masa so biyu ya ce a daren da aka yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam da halal janna ya shiga aljanna فصمئ في جانبها وخشا سيجي كمر موزن كفا أتكين الجنة فقال سي النبي يا, ج... يا كي جبريل ما هذا منك يجيني هكا قال سي النبي دشي هذا بلال المؤذن أي بلال نيمي كيران صلى بقر فاتا تمن أفريكا باوا كلمة سيد kenan ba magana ko kai dan wani jikan wani bane la kaga wahalar da ya sha a makka ai daure shi a kafa a ja shi ki kamar mushen jaki dauki dutse mai tsananin zafi a dibiya mai a kirji yana nishi sama sama faqat li'annahu amana billahi rabban wa bi muhammadin nabiyya wa bil islam dinan labin da ya jawo musu alkhairi ga abu lahabin dangin annabi amma dan wuta ne don ka san matsayi a gun Allah ba kai dan wani je kan wani ba aiki Allah ka samu kirki saboda haka sai ce wannan ba sai ce ai bilal ne mai kiran sallah falar kiran sallah فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس النبي يداو قم متاني سيشي قد أفلح بلال كار للي بلال يا ربوتا وانا الشراء دقبا كم من ظلام يكاك يعني موكو سيشي قد يقرفف أفلح من بلال أي بلال يا ربوتا شي كينكو دنقا أبن الله يجي يدني كما كاقا ba a jiyar da annabi sallama takun kafa na abubakar ko umar ko usman wanda za ka fara hangowa ko sun suna da wannan ai cikin waɗanda ake musu ganin bawa ne to ga matsayin da ya samu saboda nagartar da ya yi da kirkin da ya yi na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi mai annabi ya ce ai ce qad aflaha ra'aitu lahu kaza wa kaza bilal ya rubuta ai na ga kaza kaza nashi ra'aitu lahu ku lamirin waye na bilal saboda bilal Allah ya mai kaza da kaza ni na gani aljanna na'am ci gaba قال فلقيه موسى عليه السلام فرحب به وقال مرحبا بالنبي الأمي ya gamu da annabi Musa wannan maimaici ne a sama ta shida ko to annabi Musa Allah ya kara mai aminci sai ce da annabinmu marhaban bin nabiyil ummi maraba da annabi al-ummi me ma'anar al-ummi wanda yanda mahaifin shi ta haife shi mana wanda baya karatu irin naka ko rubutu irin naka amma kuma malamin duk wani mai rubutu da karatu ne kuma saboda wanda ya jibinci ilmantar da shi shine Allah dan yace allamahu shadidul quwa shi yasa waɗanda suke fassara al'ummai da turanci su ce illiterate to su kiyaye kansu sun jahilci kalmar kuma turancin nasu bai yi ba kwaba suka yi ta za ka zo ka fassara al'ummai kana nufin annabi da wannan kalmar illiterate san me kake faɗa kuwa turancin da kuke mu a najeriya mun gyara turancin abinda muke shi ne unlettered unlettered a kul ka fassara wannan game da annabi kace illiterate wani kan ka iya gaya mai amma in kana cin ƙasa yawa kake ya shuri turancin sai ka musuluntar da shi a wannan wurin kace da shi unlettered un L-E-T-T-A-R-D Allah ma karka ce ignore literate kamar ma mutane gama gari ni da kai da sauransu misali hmm? allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi haka za ka fassara wurin wannan ya faru ne wata rana ta faɗa a gun karatu taro a abuja ga taro malamai wasu na duniya wasu ƙasashe to cikin 'yan uwa wani malami mai albarka ba ɗan ƙasar nan ba ne da ya tashi haka yi wannan fassara auren ce a aikwa ba yana sauka daga kodin na ce da shi ya shek this is wrong me zan ce how do you say prophet of the church kuskure ne ka faɗi wannan magana sai on life in ba haka ba illiterate ya zo da wannan littafi da karantarwa sai kai ka zama illiterate din kenan misali ba wani na gaya mishi haka bane amma ka canza kar ka sake saboda haka sai annabin Allah Musa yayi maraba da shi yace marhaban bin nabiyil ummi maraba da annabi balummiye ji malamanmu na Hausa balummiye mana wanda yanda uwa ta haifi mutum عرفتم قال سننسيتي وهو رجل آدم طويل سبط شعره مع أذنيه أو فوقهما فقال من هذا يا جبريل قال هذا موسى سي yake maka bayanin wane ne annabin Musa yace ai mutum ne Adim kace Adam mai launi baka cewa fari sal taskal ba ka sufata shi kuma da ainihin duhun fata adam ke ko ce adam a fahimtum sabt yana daga cikin jikoki na'am yawwa ƙawilin mai tsayi sibtun yana cikin ainihin jikokin nan ko ka ce sabtun kuma a lokaci guda mai kyan dire sha'aruhu ma'auzunaihi gashin shi ya sauko har zuwa daidai kunnen shi au ko ka ce faukahuma sama da su yana baka wato kamanninsa ne ko mala'ika jibril da aka tambaye shi annabi sai ce man hadha ya yawa jibril wane ne wannan mhm sai ce wannan musa kenan annabin da Allah ya aika wa banu isra'il wanda ya fitar da su daga misra ya kai su jerusalem ko ya kai su jericho ko ariha al'adul muqaddasa kuma suna tafiya suka ga ainihin gumaka suka ce iji Allah na aliha kama lahum aliha ya za ku ce haka eh ka sanya mana ilahan kama lahum sai ce a'udhu billah kun jahilci waɗannan abin da suke mutabbar mafi ai abin da suke zai halakar da su ne ba Allah bane ya cece ku tsamar da ku a takeici annabi Musa kenan wanda an batun shi sau 100 da wajen 36 a Qur'ani mai girma mhm qala famada falaqiyahu shaykhun dalilun mutahayyib shikenan sai ya wuce ya bar annabi Musa daga nan sai ya gamu da shaykhun larabawa suka ce sheikh yana daukar ma'ana biyu ko dai shugaba na kabila ana ce dai shekul kabila ba lallai sai tsoho ba yana kuma ɗaukan shi mai yawan shekaru to shi ne anan a yanzu kuma kalmar ta sake ɗaukan salo a sheikh malami masanin addini ko da yaro sai ka ce fadilatu sheikh a fahimtum madalla to sai ya gamu da ainihin wani tsoho jalilun mai girma mai mutunci mai kamala mutahayyibun mai kwarjini daga mahaba ne sai ya marhabance shi waye marhabata kaɗin wane ne shi anan yawwa an sosai sai mishi maraba ya yi mai sallama kuma dukkanin annabawan kowa sai da yi annabi sallama jibril wane ne wannan ne ya sake tambaya ai babanka kenan ibrahim haka ana kiran annabi ibrahim abul anbiya wannan shine babanka Ibrahim kuna iya tunawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ma ɗaya daga cikin ƴaƴan shi sunan Ibrahim dan waye dan wace mace Mariyal Kibtiya na'am قال ونظر إليك ونظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيع أعوذ بالله قال من هؤلاء يا جبريل كما سي النبي صلى الله عليه وسلم الله يباشي داما يكلي وتا kallo kawai don nuna mai gafa bala'in ubangiji da ya tana dama waɗanda suka cancanta wala ya zulimu rabbuka ahada sai ga wasu a ciki suna cin mushe mai ɗoyi babu kyan gani ballantana kyan a ciɗin faƙala sai ya ce man ha'ula ya jibril waɗannan fa ya mala'ika jabra'il ya ce su ne masu cin naman mutane a duniya in riba ki in yi da mutane to riba kuma a yau tana da daɗi gun masu yi gulma har in ana yi da wani ka tashi sace ta munji sakin addini to ga sakamakon su wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma maitan fakaritumu wattaqullah kada sashin ku yi da sashi Allah ce ɗayanku yana so ya ci naman ɗan uwanshi yana mushe? Ba ku san an fita yaƙi ba? Ɗaya daga cikin sahabbai sai ce da wani kai wani mai yawan bacci ne. da suka je sai aka ce manzalar sai ce da shi kun zo a ƙara muku abinci bayan kun ci wancan nama din cewa mai yawan bacci ne kawai ya ka ɗauka kawai to wasu sun mai da wannan kawai sana'a ce ma kawai wannan wuce a yi da shi wannan a zage shi bala'i ne Allah ka tsare mu kuma Allah na cewa kuna son dan uwanku ɗaya ya faɗi ya mutu ku yanki naman shi ku ci fakarihtumu ai za ku ki haka to da ya tambaya su waye sai ce waɗannan su ne masu cin naman mutane a gidan duniya kuma ga sakamakon su a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah na'am ورأى رجلا أحمر أزرق جدا قال من هذا يا جبريل قال هذا عاقل ناقص sannan sai Allah ya nuna ma annabin shi a wancanan ka tafiya ta Isra'i da kuma hawa samaniya ashin ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra awi iri iri sai ya ga wani mutum ahmar ja kamar wuta azraq mai ido sun tuttulo jiddan alamar dai bala'i na tattare da shi qal sai annabi ya ce man hadha ya wannan fa wane ne qala hadha aqirun naqa yace wannan da kake gani shine wanda ya soke taguwar annabi salihun إذ انبعث أشقاها فقال لهم ناقة الله فكذبوا فدمدم عليهم توشين وانا سنش قدار ابن صالف قدار ابن صالف لما الله يشد شيء إذ انبعث أشقاها lokacin da mafi tsinuwarsu ya zaburo ya soke taguwar to an nuna ma annasarsa wannan mutumin a cikin hali na wayoni yasu babu dalilin zuwa duniya ballantana a gyara an riga an wuce wurin ya ce shi ne akirun naka na'am daga nan aka shigar da ni aljanna sai daga an duwatsu ne irin na lu'ulu'u zuka tara a ce duwatsun najeriya duk zinari ne azaba ne ko ni'ima ne kuma an ba kowa dama ya ɗiba goron dutsen mukaddara ce goron naira ce misali kwa ce goron shinkafa ce a wannan lokacin shinkafa ke tsada misali kawai to yake cewa gashi nan lu'u-lu'u ne irin wanda yake na kun fayakun kun ba samfurin duniya ba ne ballantana ka ce yau ai ba cikakken ba ne duwatsu irin na halittar ubangiji wanda kyau ɗin ya fi ƙarfin tunaninka a aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba kunni bai taɓa ji ba bai taɓa ɗarsowa tunanin haka a cikin zuci ba an gane ko na'am turab ɗinta yashinta almiski ne in ka so ka ce ainihin kafet ɗinta almisk irin samfurin halittar ubangiji ba mask irin na duniya ba musk wannan hadisi al-bukhari ya fitar da shi kitabu salat haka mutum kitabul iman na'am
ra'a jibrilu kal-hasir kal-hasir kal-hasir muqatta' a wannan lokacin ne annabi ya ga mala'ika jibril inda ka san kalanga in san kalanga wato karauno ko karauni me karauno ne ita ce kalanga a wata tsohuwar hausa wacce aka yi da kaba amma mutsakakkiya ta ya mutse haka ya ga mala'ika jibril saboda tsabon tsoron Allah a ilaha illallah saboda su mala'iku fa Allah ya ba su shaida la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna to wannan shugaban su kenan yace ya ga mala'ika Jibril kal hasir kamar kalanga ko kace kamar tabarma mutsutsakakkiya tama gutsutsure ta tattare mhm ورأى جبريل يومئذ في صورة عجيبة wallahi a wannan ranar ya ga mala'ika jibril a cikin sura wani yanayi al'ajiba mai ban mamaki
يقول صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu yake cewa رأيت جبريل ليلة أسري بي na ga mala'ika jibril a daren da aka yi isra'i da ni كالحلف الباري yadda kasan alhil shine alhasir kamar tabarma da ta tsofe an tattake ta rutattake ta daga-daga من خشيته saboda tsoron Allah kawai tsoron Allah ya sa wanda ke da fuka-fukai 600 a hadisin Aisha in ya buɗe ya rufe zai tafi shekara 100 buɗe rufe wanda suka ce sai ɗauki duniyar kai sa ta a hannu kamar ya sa wannan na'ura amma kalla shi yasa Allah ta'ala yake ce laqad ra'a min ayati rabbil kubra lalle annabi ya ga ayoyin ubangiji manya manya masu ban mamaki ya gani a rana ya gansu a wannan yinin wannan kaɗan ne cikin abin da riwaya ta koro mana jibril inda kawai zai daki ƙauye Allah ya gama da su tufikinsa ya ɗaga a kifar da su amma sai ga shi ya yankwashe a gaban Allah min khashyatillah saboda tsoron Allah muslim ya fidda wannan hadisi da kuma bai haƙi na'am مع أنه رآه يومئذ وله ستة وله ستمائة جناح sittu وله ستمائة جناح tare da ya taba ganin mala'ika jibril yau mai izin wata rana kamar da na faɗa ko yana da fuka-fukai 600
يقول ابن مسعود رضي الله ɗan mas'ud a cikin wannan hadisin yana cewa رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وله ستمائة جناح lallai annabi sassu ne ya ga mala'ika jibril yana da fuka-fukai 600 600 jana
كل جناح منها قد saddal ufu kowane fiffike ya toshe sasanni gaba ɗaya ba ka iya ganin rana in ka ce al'ufu sassa gabas sassa ce yamma sassa haka haka to gaba ɗaya ya toshe su gaba ɗaya ba kuma sassa a kano ko najeriya ba duk inda take a duniya wani bangare ne kawai na girman jikin shi amma ga shi a yankwashe a gaban mahalicin shi min khashyatillah
يسقط من جناحه من التهاويل والسر والياقوت ما الله به عليم min janahihi daga fuka-fukan mala'ika jabra'il akwai abubuwa na attahawil kayan kawa da kuma durar wato lu'ulu'ai mai ɗankaren ainihin haske don hawa-hawa ne mallahu bihi alim irin da kuma yaqut an gane ko irin abin da Allah ne kawai ya sani saboda haka da Allah ya ce ya ga awi na ubangiji shikenan wannan Ahmad ya rawaito Albani ya inganta cikin Sahihul Jami' hadisi mai lamba 3464 na'am قال ابن عباس رضي الله عنهما وأري ملكا خارج جه... خازن جهنم والدجال في آيات أراهن أراهن الله إياه
sannan Abdullahi dan Abbas yace wa uriya malikan khazina jahannam malika ina annabi a wannan rana an nuna mishi maliku wane ne maliku mai tsaron gidan wuta wana dau ya maliku li yaqdi alaina qala innakum makithun abu ne da ya tabbata a ayar ƙur'ani da hadisi cewa sunan mala'ikan da ke gadin jahannama sunan shi maliku araftun wanda ke kawo wahayi fa jibril mai busar ƙaho israfil mai ɗauke da taskar arziki fa mika'il mai ɗaukan raifa malakul maut karka ce israfil azra'il Allah da ya ce قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون السجدة آية شابعة وملك الموت فأزرائيل بني سونا ديقى سونا ثورا شي سيدك ملك الموت عرفتم صورك يا جماعة يعني أنونا مسمالك ميطرا وتا نعوذ بالله من النار اها
والدجال في آيات أراهن الله إياه أنونا مسحتها الدجال a yanayi inda dujalinci wanda Allah zai fitar da shi a ƙarshen duniya ito ai ga alamomin sun fito ai dajjal yana da alamomi kafin fitowar shi ogan gaba ɗaya yawaita tsiraici yawaita zina cin riba barna wani zai kisa bai sama akan mai kisa ba wanda aka shi bai san da mai aka kashe shi jiya ta kwarara kaɗe-kaɗe iri-iri ya ta ko yanzu ka shiga tiktok ga irin iskanci iri da ke faruwa na yara 'ya'yan musulmi tiktok kawai tiktok kawai da sauransu misali ta sadi social media sai ta zama alkhairi kuma shirri a wani lokaci sai mu ci amfaninsu a hanya mai kyau shirri mu nemi allah ta'ala ya kare mu ta dukkan dujalanci ne kaga mutum ya fi jin daɗi in ya sa kiɗa da ya sa ƙorani sai mu zai cire to ai shaɗin da ke rawa a kan nashi ba wani wani amma ya zuciya mai imani ƙorani zai dame ta Allah ka kyashe mu yace kaga fi ayatin in takaita maka cikin ayoyi iri iri arahu arahunna Allahu iya ma'ana ya cikin awin da annabi gani ke shi ne ma'ana laƙadar a min ayatar rabbil kubra ya ga kaza ya ga kaza sai ce to fi ayatin kamar ka ce out of cikin ayoyi an mamaki da yawa da Allah ya nuna mai wannan musulun ya fitar da shi
ورأى مشاهد كثيرة من عذاب أهل النار an kuma nuna masa mashahida kafiratan min azabi ahlina azaba iri-iri wanda ya shafi wato azaba irin na 'yan wuta duk an nuna ma'ana sassa ya gani ya ga maciya riba ya ga masu yin riba akwai inda aka nuna masa ainihin rumbun da ake tara mazinata da sauransu Allah ta tsare na'am قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى ربي عز وجل مررت بقوم لهم أبصار من نحاس يخلصون بها وجوههم وصدورهم فقالت فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم
النبي صلى الله عليه وسلم يكي لما عرج بي إلى لما عرج بي إلى ربي عز وجل lokacin da aka yi mi'iraji na gaya muku bambancin isra'i da mi'iraji? isra'i shi ne daga makka zuwa to mi'iraji kuma fa daga nan zuwa saman bakwai ko har ma wuce haka ina ya ce lokacin da aka yi isra'i da ni mi'iraji ko da ni marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhshimuna biha wujuhahum wa sudurahum an tafiyar da ni lokacin isna ga wasu mutane da wasu irin farata na narkakkun ainihin tama kun gane ko nuhas narkakke irin na jahannama da farata masu muni suna ƙwarzane fuskokinsu da kirazansu a wani irin yanayi da ke nuna maka girman azaba fakultu sai na ce wane ne ya ce sai na ce sai na ce ya jibril man ha'ula su waye kuma waɗannan قال سيتي هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم waɗannan su ne masu cin naman mutane suna batan suna batanci ga mutane suna taɓa mutuncinsu abinda in ma sun yi a ɓoye sai su fito su ce mun ga kaza kaza kaza na ranka da wani abinda mutum ya ɓuya ba wani suka bar shi da mata a kul ko haka ne ka faɗa roƙi Allah ya shirya da shi amma wanda ya zo ya tallata sako ya yi ma Allah fito na fito ai wannan ya cire maka shi rigar mutunci ai ko mutum ne Allah ya kiyaye da Ramadan misali ya shiga daki ya sha taba da kaga zai tuna maka kanshi saboda hayakin ai zai fallasa shi kuma ka ganshi to bai halatta ka zo ka ce na ga wani ka ka ce ka tuba ka tuba ni dan Allah ka ruwa mun asiri haramun ne ka tuna shi magana ta haka dai kusan ya fito ya fito bin da Allah amma inda zai fito ce to menene yana gadara ta nan ba shi da rigar mutunci da har za ka kare su Allah ka kare muka bada wannan hadisi al'imam abu dawa da ya fitar da shi ya kuma ce
قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء أمتك خطباء هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون sai kuma yake cewa a daren da aka yi isra'i da ni na ga wasu mutane da ake kwamfutsa labbansu bai makar da ainihin guduma guduma irin ta wuta ƙultu na ce suwaye ya ce haƙula waɗannan su ne masu hutuba cikin al'ummarka da suke faɗin abin da ba su aikatawa na billahi min halik cikin abubuwan da aka nuna mai samfuri iri-iri a wannan tafiya wannan riwayar imam ahmad bin hanbal ne na'am
ثم أتى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم ترزق رؤوسهم بالسقوط كلما كلما رسخت عادت كما كانت كلما كلما رسخت كاسا شدة ني آه.
نعم كلما رسخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم شيء من ذلك لا يفتر لا يفتر عنهم شيء من ذلك sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wasu mutanen su kuma ana kwankwatsan kansu farfasa shi bisu da duwatsu irin na jahannama an gane kullama rubikhal da zaran kanta ya gama kwankwatsewa kayan ciki ya fito sai kan ya sake komawa haka babu tsayawa cikin abin da aka nuna mai a cikin wancan tafiya la yufattaru anhu shan min zalik ba a katsewa ba a yanke musu wani abu daga cikin irin wannan musibar da ainihin suke ciki sai ya ce ya jibri waɗannan kuma su wane ne ya jabra'il ya ce waɗannan su ne waɗanda kawunansu ke nauyi ba sa iya tashi su yi sallah an kira sallah su kashi barin tashi ne ta tafaka ru'usu jabar ya rufe ya dinga hamma na bakayar ba dalili waɗannan su ne waɗanda ainihin kawunansu ke yin nauyi gabarin tashi zuwa ga sallah raftun? ƙala sai ce
وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام على الضريع والزقوم ورض ورضف ورضف ورضف جهنم وحجارتها قال من قال ما هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله
ثم أتى على قوم سننكم يجيق وسمتاني على أقبالهم رئاء ko riqa ne yawa a gabansu shine akaba jam'in qubul ga tsummo kara tsummo kara ba haushe kan faɗa ka jam'in me tsumma a gabansu wa ala adbarihim riqa a bayansu a dubarorinsu riqa wannan tsummo kara din sifa irin ta wulakanci da kaskanci يسرحون كما تسرح الأنعام على الضريع والزقوم سنا ذريا أو لا كنشي لكن الضريع الضريع وتكردجي لكما الزقوم شمامي كايا إرن توتا الزقوم القرآن يقول الزقوم إن شتى الزقوم ta'amul athim abincin masu laifi ne to haka suke sarya akai yanda ka san dabbobi abinci kaya ya bata cikin ya daga da kayan cikin ya sake fito da shi a sake musu haka babu tsayawa ni'ima Allah ke da ni'ima aw kuma azaba Allah ke da ita muna roƙon shi ni'imar shi muna neman kariyar shi daga azabar shi to sannan kuma wurin jahannam ga su kuma ainihin da abin rufi daga wutar jahannama wa hijaratiha da duwatsunsu duwatsun wutan ana ci gaba da bin su babu sassautawa kan azabar da suke ciki qala sai ce ma haula'i yaj wadannan suwa ya jibril qala sai jibril ya ce da shi haula'i alladhina la yu'adduna sadaqati amwalihim waɗannan su ne waɗanda ke hana zakkan dukiyoyinsu to hakanan ya ce zakka ko sadakar dukiyoyi kenan rashin fidda zakka kuma zakkan nan kudin ya kai kuma nisabi ya yi shekara ta yi sannan baka fitar ba hatsari ne duk musulmi zakka ta haushi ya jama'a duk musulmi zakka ta haushi ku bana amsa mana duk musulmi zakka ta hau kan shi ya za ka ce a madalla a asalin al'amarin sai mu ce eh abin da ya kamata mu sai mu ce ya musulmi ka ce ai duk musulmi zakka ta haushi amma sai in yana da shi shi kenan magana ta kare to yanzu kudinmu na Najeriya Allah ka gyara kudin Allah ka gyara kudin na naira naira nawa ce ta isa zakka bana injiniya kana leke leke ka san baka sani ba nawa ne kai haba milan buka naira nawa ce ta kai a fidda mata zakka bana ha to inda haka ne to ashe sun bani labari na kure Two, 2.5 miliyan biyu da dubu ɗari biyu ai malam abin ya wuce da kake tsammani to shekaran jiya a enugu wasu ɗalibai suka gaya min a masallacin suka ce ai miliyan uku ne da kaza kaza a shekaru canzin ya canza yanzu misali kowa fa yi manayar najeriya addu'a wallahi ku yi ma kudin mu addu'a domin kudin nan dai shi ne na mu da shi muke alfahari da shi ko ku saurara ku saurara a daina magana yanzu dai ba za ka je kasuwar taron ka ce ka je ciniki da dala ba ka ci hajja ba na kwasa na dala da da zai yiwu wanda suke da matsayi ne suke ci a biya su da dala akwai masu faɗa haka misali wanda kuma wannan rena kuɗin ƙasa ne ya za ka ce biya ka da dala kai ba ka san kuɗinka abin nan yanzu misali in naira miliyan biyar ne zakka yau sai ka same ta yau allah ka bamu mai tsarki mai kyau yau sai ka samu a yau za ka fidda zakka ba yau ba sai mai madalla in shekara ta yi to kullum na ta buga wani misali yanzu kaddara kana da miliyan goma a yau yau sha bakwai ga watan haka ne kwa? sha bakwai ga watan biyu kuma bakwai ga watan takwas a wani lissafin shida na sun za ku faɗa ka amma lissafin sarki musulmi yau shida sha'abar lissafin na'am shida shida shida shida lissafin ummul qura makka bakwai ƙarshe kuma can za a koma dole bakwai ko good so bakwai to sai ka sami yau miliyan goma Allah ya ba mu kasan duk addu'a na kace kudi amin ya fi tashi ina da wani almajiri in ya zo muka fara addu'a sai ce amin Allah ba muka ce amin Allah ya kawo kudi zai ce amin malam saboda ne kudi wa inna huli wa bil khairi duk wannan ce da kafe son kudi yare na ma hankali kai ka so mana ci aka yi kaso shi so mai kyau firin magana ta kun gane ko to nake cewa idan ka samu miliyan goma yau yau bakwai ga watan sha'aban sha bakwai ga february 2024 wannan naira miliyan goma da ka samu sai ka sa ta a kasuwa baɗi 25 a watan january baɗi sai miliyan goma nan ta janyo maka miliyan ɗari. misali kai kasuwanci Allah ya sanya albarka ba zai yiwa ba ne? zai yiwa to ita wannan miliyan ɗari in ka tashi fit da zaka bayan shekara za ka fitar wa miliyan ɗari da goma ne ko miliyan goma kawai ita dai ribar miliyan ɗari duka-duka batun wata ɗaya kudin ta misali za ka haɗa ne haga dai ta girma uwarta wajen yawa to za ka fit da ma miliyan ɗari da goma ne ko miliyan goma kawai miliyan ɗari haka muka sha faɗa ai mai dalilin ku saboda hukuncin uwa hukuncin ya kwarai kuwa yau da wannan miliyan ɗari ka samo ta ne daga wani daban-daban kwata-kwata to yadda za ka ce sai an shekara ta amma tun da ta fito daga miliyan goma ne za ka haɗa ne ka fidda musu zakka ka kasa gida arba'in ka ɗauki ɗaya cikin arba'in shi ne zakka kun fahimta ko? tsaye to waɗanda ba sa fidda zakkar dukiyarsu to wanda zai tara zakka zai fidda ya fidda ma kudin shi zakkan miliyan hamsin kuma sai aka tara mai talakawa wannan a yago masa dubu ɗaya har ana dukan mutane yana faru zakkan ta yi kuma da haka ya rabar da miliyan hamsin amma a irin wannan yanayi ana turere ne wai na ce wannan zakkar ta yi don dai rabarwa ya rabar amma kalli hanyar miliyan hamsin ka raba musu dubu ɗaiɗai ko dubu biyar biyar yau dubu mai za ta yi dubu biyar yau ba ta da kima yau shi na ce zakka ta yi eh to ai ita kanta zakka sadaka ce ne Allah ya ce innama sadaqatu lil fuqara sai mu ce zakat ta yi amma da kyama ana kyamar haka akwai kyama me yasa ba za ka ba wanda kila shi ma ya samu jari ba to amma in ya zamanto mabukatan ne ke da yawa fa kana maganar miliyan hamsin miliyan goma sha biyar suke bukata ko ka ce miliyan ashirin ƙaddara adadin suke sai ka kicincina kuwa amma kyanta ka fitar ka ba wanda za ka ba shi mai kauri la'alla shi ma nan gaba ya fita to wannan hadisin na cewa sai aka ce waɗanda wato ba sa fidda zakan dukiyarsu kenan abin da zafa na ga sai mu samu gutsawa ko? Allah bai zalunce su ba Allah ba mai zaluntar bai bane mu tsaya wurin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين رب العالمين أبر تنبوي تنبوي أبش سبودا وأنا أزري تو لوكاتشن Okay, take a look at